tun da muka zo bayan su to ai abin da muka samu suke yi shine zamu yi faktare na bihim don haka muka yi koyi da su don haka ya Allah ai ba menene muka yi na halakarwa ai ba za ka halakar da mu ba afatuhlikuna tu'azzibuna bima fa'ala al-mubtiluna ya Allah ka kama mu da laifi da abin da mabarnata suka yi min aba'ina daga cikin iyayenmu da suka yi bautar dodo duka a cikin shirki domin su ne suka kafa shirka tun asali to mu da suka kafa mun zo kawai mun fi sawun su ne ba mu muka kirkiro ba ai wanda ya kirkiro shine mai laifi la yumkinuhum al-ihtijaj bi zalika to kaga anan shehu ya ce ba su da dama su kafa hujja da wannan magana na farko su ce ba su sani ba na biyu su ce a sun kwaikwayi iyayensu ne su ba su san saboda haka ba su ba su da laifi a a ba su da hujja la yumkinuhum al-ihtijaj bi zalik ma'a shahadihim ala anfusihim tare da su da kansu sun ba da shaida sun ce shahidna sun da kun shaida to fa zo daga baya kuma ku ce ba ku sani ba ku ce a'a kun yi koyi da iyayenku ne kun same su akan shirka kun ba da shaida da su kawo nan ku cewa kun ta Allah da tauhidi wa tafsir bihi ala lisan sahibil mu'jiza kuma an tunatar da ku akan wannan alƙawarin bisa harshen ma'abucin mu'jiza annabi Muhammadu qa'imun maqama zikrihi fi nufus wannan idan ma'abucin mu'jiza wani annabi daga cikin annabawa ko annabi Muhammadu ya tabbatar muku to wannan kaman ya tsaya a matsayin yana cikin tunanin ku kenan a cikin kwakwalwar ku tazkiratul anbiya'i ka ka tazkiri tunatar wanda annabawa suka yi muku kaman tuna wannan alkawari ne a cikin kwakwalwar ku cewa kaman kuna tuna da shi sai an fice وكذلك
وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون
وكذلك نفصل الآيات kamar yadda ka ji dinnan to haka muke yin tafsiri ma'ana bayani muke yin bayanin ayoyi misalama bayyanna almisar kamar yadda kaji muka yi bayanin alkawarin da aka ɗauko a gaban Allah tuntuni to haka ne Allah yake la nufassilul ayat li yatadabbaruha muke bayanin ayoyi filla filla don mutane su lura da ayoyin wala allahu yarji'una ko watakila waɗanda suka bata za su dawo kan hanya su bi Allah na'am
واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
wannan aya kuma tana bayani ne akan mugun malami ga ɗimbin karatu amma ga lalata kin bin Allah ga son duniya shine ake bayanin sa anan kuma zamu ji sunan sa a cikin kisa shine Allah yake ce watlu alaihi ka karanta musu wato yahudawa yahudawan zamanin annabi kenan ana gaya musu an taɓa yin wani malami mashhurin malami a zamanin annabi Musa malami ne babu irinsa duk abinda aka tambaye shi fatawa in ya daga kai in babu amsa din in ya daga kai sai ya ga amsan alawul mahfuz saboda zamuwansa na Allah da kuma mai yawan ilimi a lokacin kuma yana amfani da asma'ullahi ismullahi al'azam ismullahi al'azam sunan Allah mai girma wanda ba wai don ya fi sauran dukkan su girma ba amma allazi idza du'iya bihi ajaba wanda in aka roki Allah da wannan sunan nan da nan ake karba saboda haka malamai da yawa suna da ismullahi al'azam akwai riwayoyi daban-daban wanda akwai sabani game da wace wani suna ne ake kiransa ismullahi al'azam to shi wannan malamin babban malami ne to shine zamu ji kissa yanzu watlu alaihim ka gaya musu labari naba allazi atainahu ayatina labarin mutumin nan malamin nan wanda muka bashi ilimi muka bashi ayoyinmu ya san attaura ciki da waje ya haddace ta bayan haka ya san asarare sirrori da ke cikin attaura amma saboda kin Allah fansa laka minha sai ya tuku ya zaru daga cikin ilimin ya zaru daga sanin Allah a taura daban abin da take faɗi daban shi kuma yana gefe kuma ga ta a kansa amma baya aiki da ita saboda haka fansa laka minha sai ya tubu ko ya zaru daga waɗannan ayoyi ɗin atenahu ayatina ga ilimomi mai ɗimbin yawa jingim amma in salaka minha ya tubu ya zaru daga waɗannan ayoyi ma'ana baya aiki da su a azan Allah min zalik shehu ya addu'a ya ce kai Allah ya kiyaye mu daga irin wannan ka sami ilimi amma Allah ya zare ka daga ilimin kuma ya kai ka ya azabtar da kai ai an gamu da da da bala'i Allah ya kiyaye mu wannan yana jan kunne ne ga kowane malami a duniya to me ya faru Allah ya ce fansalaka minha sai malamin ya zaru daga ayoyin baya aiki da su kama tafrujul hayyatu min jildiha kamar yadda macijiya take zaba in take zaba ta fita daga fatanta ina ji daga yawa daga cikin ku an ga yadda akan ga saban maciji a daji gashi kamar maciji amma ta zaru daga cikin to shi to haka shi ma ya zaru daga cikin ayoyin ya zama ba sa masa amfani to wannan malami sunansa Bala'am ibnu Ba'ura ana ce malam dan Ba'ura ba ma ana faɗi ba to malam dan Ba'ura malami ne a zamanin Banu Isra'ila shi malam dan Ba'ura Bala'am ibnu Ba'ura to shine malamai kawai sukan ce malam dan Ba'ura Bala'am dan Ba'ura sunansa kenan min ulama bani isra'il yana daga cikin manya-manyan malamai na banu isra'ila su ila an yad'uwa ala musa abin da ya faru bala'in ya same shi an roƙe shi ne ya yi mummunan addu'a Allah ya karya annabi Musa annabi Musa kuma annabin Allah taɓa shi mai sauƙi ne to Allah sai ya karɓa sai ka yi addu'an Allah ya karɓa duk da cewa shi annabin Allah ne saboda jaraba amma kuma daga baya za ka ɗanɗana don kai mummuna aiki wa ahada ilayhi shay'an ko wa udi ilayhi shay'un da aka roƙe shi mummunar addu'a wai Allah ya karya annabi Musa aka kawo dan abun duniya dan abun hadiya sai aka bashi ya sa hannu ya karɓa ya ce Allah saka da alheri fan qalaba alaihi wannan abin addu'ar sai ta juyo kansa wanda ra'a lisanuhu harshen sa ya bututtulo ya fito harkan cinyan sa sabon da wannan bala'i kuna ji ko wanda ra'a lisanuhu ala sadrihi ya fito kan kirjin sa ya bude baki yana haki kaman kare fa adba'ahu shaytan shaytan kuma sai ya biyatar da shi ya riske shi ya samu abokin aiki fasara qarinahu ya zamo abokin harkarsa tun lanan da ya lalace shedan yace to ya gode wa Allah ya samu taimaki dama ya alwashin halakar da yan adam fakana min al-ghawi sai bal'am ya zamo daga cikin batattu to kissa tana da tsawo yadda shehu ya kawo ta anan yace akwai qissatun ukhra akwai wata kissa daban وهي قصة بلعام ابن باعورة itace kisar Bal'am dan Ba'ura kana aliman Bal'am malami ne idza jalasa litadrisi in yazo zauna a wajen bada ilimi ya haduru majlisahu li majlisihi isnata asharata alf alf mahbarati tawada kurtun tawada wajen dubu sha biyu sukan kewaye ta ko ta ina saboda suna jira yayi magana su yi rubutu duk malaman kasan da kowa da kowa mai neman ilimi nan yake zuwa ai dawatin yanquluna ahadisahu abinda suke da wannan tawadar suna jira yayi magana don su yi rubutu wa kana idza askala alaihi shay'un nazara ila al-lawhil mahfuz in wani abu ya koya masa yakan daga kai ne ya kalli lawhul mahfuz ya sami zamana daga Allah falamma kana Musa alaihi salatu wassalam yuqatilu ahla baladihi sai kuma aka dace annabi Musa sai Allah ya turo shi ya so ya yaki mutanen garin Bal'amu saboda su kafirai ne Bal'amun ne kawai da ƴan waɗansu kaɗan malamai ko kuma musulmai nake nufi to shikenan da wahum kuffarun su mutanen garin bal'amu kafire ne talaba minhu ahlu baladihi mutanen garin sai suka roƙi bal'amu cewa ya an yad'uwa ala Musa famtana suka ce bal'amu ya addu'a wa akan annabi Musa don Allah ya karya shi aka yi sa'a da farko bal'amu yake tun da ya san annabi Musa annabin Allah ne yi masa mummunan addu'a halaka ne don haka da suka roke shi yace a ba zai yiwu ba kada kaifa ad'u alaihi wa dinuna wahidun ya ya zan masa mummunar addu'a bayan da ni da shi duk addinin mu ɗaya ne don Allah ɗaya muke bautawa wa huwa nabiyyu نبي من أنبياء الله وأنا مؤمن shi annabi Musa annabi ne daga cikin annabawan Allah ni kuma musulmi ne to yaya zan yi mummuna addu'a wa annabin Allah imtana har yanzu dai Bal'amu sai ya kiya ya musu addu'a duk da hadiyar da aka ba shi ba jama'a ahlul baladi kathiran min al hadaya mutanen garin sai suka tattara hadiya da yawa dama Allah shi kan Dr. Hadi yace duk abinda in ka sa kudi yayi in bai yi ba to yayi kadan ne a kara sai ko sai suka kara kudin suka tara kudi mai yawa suka kasiran min alhadaya wa atau biha ila zawjatihi to kudin ba su zo masa kai tsaye ba sai suka kawo matarsa suka yi tawassuli da matar matar kuma tana jiwa a wajen mala wa kanat tamlikuhu matar kuma Allah ya hore mata mala duk abin da ta faɗa ana ji ta mallake shi fa qabilatul hadaya sai ta karbi hadiyar da mutane suka zo da ita waja'at ilayhi wa qala lahu ta zo ta sami mai gidanta malam bal'amu tace masa haula ilahum haqqul jiwar mutanen garin nan da suka zo wajenka suna neman ka taimake su da addu'a suna da haƙƙi na makwabtaka domin ƴan garin nan ne la budda an tad'u Allah lahu ba makawa mai gida malam da Allah kai musu addu'a ka dan karbi wannan hadiya imtana a awwalan da farko malam bar'amu yaki fama zalat bihi hatta qabila matan bata gushe ba tana rarrashinsa tana yaudaransa har ya karba kabila an yaduwa ala Musa ya taye mu addu'a wa annabi mu akan mummunar addu'a wa annabi Musa wai Allah ya lalata annabi Musa fakaraja wa kana lahu jabalun to da ya niyyar zai yi addu'an dama akwai inda ya saba yakan je wani dutse da yakan je ya hau yayi addu'a shi Bala'amu ina fatan ana bin abin yadda yake idza arada du'a ya sabu ilai akwai dutsen da in yana so zai roki Allah yakan tafi can wajen wannan dutsen ne faraki fa himarahu yuridu an yasaba ila jabal ya hau jakinsa don ya tafi can inda dutsen yake tunda a gefen gari ne liyat uwa ala Musa famtana alhimaru anil mashi ya hau jakin ya fita ya nufi inda dutse yake don ya je ya mummunar addu'a wa annabi Musa don Allah waya halakar da Musa jakin ma tukunna da aka haushi sai yake tafiya jaki ma ya san bawan Allah darabahu hatta kada an yakulahu ya dinga dukan jaki tunda ya riga ya niyya kuma ya karbi kuɗi ga hajiya ta yi magana to fa antaka Allahu al-himara qala lahu Allah sai ya sanya jaki ya magana dama an taka nan lahu lazi an taka kullu shay Allah shi yake sa komai ya magana don haka a ran nan sai Allah ya sanya jakin ya magana jaki yace kayfa ashabu wa anta turidu an tad'u ala nabiyyin min al-anbiya yaya zan yadda in je bayan kai kana so ka hauni ka je inda za ka yi addu'a a bisa wani daga cikin annabawan Allah wal mala'ikatu wuqufun amami yamna'una ne min al mashi ga mala'ikun Allah nan sun tsaya gaba na inji zaki sun hana ni tafiya fa nazala an al himar bal amu tun da jaki jaki yake shi kuma ya niya sai yayi saboda ya karbi kuɗi ko matarsa ta yi magana sai sauka daga jakin wa mashabi aqdamihi ya je da kafafuwansa ila al mahal ma'ahul jama'a al-kuffar yaje inda dutsen da ya saba addu'a din to amma sai ya samu ƴan rakiya mutanen garin kafiran garin sai suka raka shi fasara ya ko kullama da a bisu'in da a ala qaumihi da yaje ya fara addu'a Allah da ikonsa sai Allah sai juya harshensa duk lokacin da zai yi mummunar addu'a sai addu'ar sai Allah ya mai da ita kan mutanen garin masu faɗa da annabi Musa. Wa kullama da a bi khairin da ahu li Musa, duk lokacin da ya faɗi alheri kuma alherin sai ya dawo kan annabi Musa. Abu ya zama akasi, yayyayyai abu ya gagara. Faƙalo lahu sai mutanen da suka raka shi kafiran suka ce da shi, Isma ma ta kulu, ka ji fa abin da kake faɗi, ka san me kake faɗa kuwa suka gaya bala'am. Anta tad'u alaina wa tad'u li aduwina kai in ka zo yin addu'a sai ka mana munana addu'o'i makiyin mu kuma ka masa kyakkyawar addu'a qala lahum la amliku illa hadha abinda na kawai na iya kenan ai nayi nayi abinda na mallaka kenan ba ni da wata dabara sai haka sai dai ku yi hakuri ne ma haka na tsinci kaina al-lisanu tasarrafa al-haqqu fihi hakaza harshen nawa shi Allah ne ya tasarrufi ya juya harshen ya zama haka saboda haka ne ma ba yadda na iya fa inda zalik zaka inda la alisanuhu to anan ne fa harshen nasu sai ya bututtulo ya zaro hatta waqa ala rubbatayhi har ya sauka har gwiwa daga kirji har gwiwa wa kharaja min jawfihi nurun ana zaune kawai sai wani haske sai ya fita daga cikin bal'am hasken imani da wannan ilimin ya fita sai aka ga hasken kawai ya fito daga bakinsa faqala lahu bal amu yace da su al'ana sulibat jami'u ma kana indi yanzu din nan an an zare duk abin da ke gare ni na ilimi duk an kwace lam yabqa al'ana shay'un minhu duk wani abin da kuka sani na ilimi wallahi ba abin da ya rage duk an zare kun san dai bala'in da ya ja masa ko na'am al-ismu allazi ad'u bihi nasituhu ismu llahi al-azam wanda da shi nake addu'a ma wallahi na manta ban san farkon sa ba balle karshen sa wal imanu zahaba anni lam yabqa illa al-mak maku imanin da nake da shi da Allah do ya tafi ya banni ba abinda yanzu na iya sai dabara sai ma kirji in dai zan taimake ku ma to ba da addu'a bane sai dai in koya muku wata dabara faqat walakin adullukum ala shay'in in fa'altumuhu yanfa'ukum amma akwai abin da zan koya muku idan kuka aikata zai muku amfani sai ya ba su shawara bari ku ji shawarar da ya ba su ba maganar addu'a ba makirci yace akhrijo nisa'akum yatajarrabna wa yadkhulna fi sufufi rijali jayshi bani jayshi Musa ku tara matan ku do duk su fito duk matan garin in su fito su tuke tsirara su zo su gauraye da sojojin annabi Musa su shiga cikinsu. Wala tamtani'u imra'atun a rajulin hawalaha, idan suka shiga cikin sojojin banu Isra'ila, to ku sanar da matan kar wata mace ta kauce wa duk wani sojan da ya kanta da lalata ta yadda kawai. Fa'iza zanau, in har suka yi zina da su, to magana ta ƙare. ta ji cin amana ko in suka yi zina da su to magana ta kare anzalallahu alaihim alazab to shikenan azaba za ta sauka ta tadda su ka ji laifin zina la a'rifu lakum hilatun illa hada to a yanzu dai ba wata dabara wanda zan koya muku in ba wannan ba addu'a kan babu ita fa fa'alu dalika suka bi umanninsa wa waqa banu isra'ila fil fahisha banu isra'ila kuma tunda waɗannan matan garin Bal'amu duk sun fito sun shiga cikinsu sojoji shi kenan suka duka lalata da su hatta ja a rajulin ila Musa a cikin haka ma sai da wani daga cikin mutanen na garin ya ɗauko mace ya zo da ita wajen Musa wa ƙala ya nabi Allah ya ce annabin Allah la'allaka tamnu'uni min haza watakila za ka ce ka hana mini wannan aiki da na yi niyya watakulu innahu haramun kuma kana ce haramun ne ko kala musa na'am amna uka min haza wa huwa haram lalle na hane ka aikata zina haramun ne fa waqa alaiha baina yaday nabiyillahi musa ya fada mata a gaban annabin Allah Musa saboda zuciya ta kashe saboda wannan makirci kuna ji fa anzalallahu ta'um bala'i Allah ya saukar a garin famata minhum sab'una alfan fi sa'atin wahida wajen mutum dubu saba'in suka mutu a lokaci guda to daga cikin almajiran annabi Musa akwai Shamu'un to shi yazo kana min ansari Musa mataimaki annabi Musa ne falamma sami'a bil qissati da yaji kissan abin da ya faru ga wannan arne din wanda ya zo gaban annabi Musa ya rufin kunya da da mace wa kana indahu hirfatun yana rike da wato gariyo wani abin sara na yaki min alhadid wa huwa qawiyun ga sab'un karfa mutun ne jaa ila rajul yazo ya tadda wannan matsayacin mutumin da ya lalata da mace a gaban annabi Musa wal mar'a wa huma fi qubbati suna cikin wani dan bukka war rajulu alaiha fadarabahuma bil hirbati mutumin yana tare da ita da ya kai tsara ya tsare su da wannan gariyo din hatta jama'a huma fil hirbati duk ya hada su ya ninke su ya huda wannan ya huda wannan warafa'ahuma ila samai ya daga su ya nuna a sama wa qala ya rabbi hakaza naf'alu biman ya'sika wa ya'si nabiyak haka za mu yi da wanda duk ya saba maka ya saba wa annabinka inji shabunu fa kashafa Allahul bala'a sakamakon wannan dan abin da yin Allah ya yi bala'in ba da ma mata minhum sab'una alfan bayan wajen mutum dubu saba'in sun mutu fagalafar musulmuna al-kuffar kuma aka samu musulmai suka rinjayi kafiran a wannan lokacin wa ukhiza bal'am aka kamo malam bal'am wannan malami la'anan nan wanda ya karbi abin duniya ya bi maganar matansa ya yi mummunar addu'a wa annabi Musa, to bayan da aka yi nasara sai aka kamo shi aka zo da shi ila Rasulullahi zuwa ga manzan Allah Musa, ba a mara bihi faƙutila. Annabi Musa ya ce a kashe shi, aka kashe Bala'amu, wannan hamshakin malami. Bala'am haza huwa allazi ya hakin lahu kisatahu, wannan Bala'am ɗin shi ne wanda Allah yake ba da kissansa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha to wannan bal'am shine Allah yake bada kissar sa nan kana ya'riful ismal azam ya san sunan Allah mai girma wanda duk wanda ya addu'a da ita ana karba wa kana yatasarrafu fihi kaifa sha yana tasarrufi akan wannan sunan duk yadda ya ga dama to da ya zama ya wannan halin ya lalace fa adba'ahu shaytanu shaidan sai ya biyo bayansa suka haɗa kai fakana min alghawi ya zama daga cikin wato halakakku batattu jama'a ku lura anan kun ga duk girman malantan mutum in Allah ya ga dama sai zare shi daga cikin malantan kuma ya batar da shi kuma ya halakar da shi karshe ya mutu ya shiga wuta kun ga dai labarin da aka bayar na Bal'amu saboda kusa ce da Allah idan kawai ma aka zo da wata fatawa abu ya dan rikice masa in ya daga kai sai ya kalli Allahul Mahfuz ya ga abubuwan da ke ciki sai ya ga abin da yake nema sai ya dauka sai ya bada fatawa Bal'amu ya kai wannan matsayi kaga irin jama'ar da suke taruwa a wajensa to amma kaga irin hanyoyin da aka bi an yi amfani da me na farko an yi amfani da abin duniya abin duniya ba abin da baya yi na sharri in ba Allah ya kiyaye mutum ba sannan kaga abu na biyu sharri ta biyu mace dama tarko shedan guda biyu manya manya da kudi da mata to duk sai da aka hada su matar kuma ta samo wanda Allah ya mallaka mata malam sai abin da ta faɗa kaga ma kirci irin nata to kaga kuma shi kuma da ilimin ya kare duk kwata kwata abin da yake da shi shi ma yace sai ma kirci kuma amma zai gaya musu abin da in suka yi zai musu amfani in suka yadda yace su fito da duk matansu gaba daya suka fito da matan yace duk su yi tsareci suka yi tsareci yace duk su tura su cikin sojojin banu Isra'ila sojojin annabi Musa waɗanda suka zo yaƙi shikenan suka yi haka daga shiga cikin su kuma shaidan sai ya shigo ya dinga sa wasu wasi ya dinga sanya musu sha'awa gaba ɗaya suka faɗa musu kaji yadda suka lalace kaji yadda ma guda ɗaya rashin kunya har gaba annabi Musa ya zo da mace kuma ya fada a kanta a gabansa to har lokacin da Shamun ya zo ya gama da shi a sakamakon aikin da Shamun ya yi Allah sai ya yafi abubuwan duk aka yaye bala'i to shine Allah yake ce fa adba'ahu shaytanu shaytan ya bi shi fa kana min al-ghawi sai ya zama daga cikin batattu to bari ka ji da Allah ya ga dama haka za ta same shi amma Allah bai ga dama ba Allah ya kiyaye saboda haka mu ji tsoron Allah ko yaushe mu zauna a kofar Allah mu rika kuma lura da abubuwa na makirci har na mata din har na kuɗi da sauransu mu lura da su Allah kiyaye mu
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون
Allah ya ce walau shi ina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila ila al-ardi wattaba'a hawa fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhasu tatruku yalhas zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina faqsusul qasasa la'allahum yatafakkarun Allah subhanahu wata'ala yake walau shi ina wannan dimbin ilimin nasa da kuma kusacinsa da Allah, Allah ya ce, Da mun ga dama, larafa ana biya, da sai mu ɗaukaka shi sama da kowa kusa da Allah. Ila manazilil ulama mu kai shi masaukin manya-manyan malamai, bi an nuwafiƙahu lil amal, menene ɗaukaka shi da wannan matsayin shine a bashi muwafaƙa dacewa na aiki da wannan ilimin. al'ilmu bila amalin ka shagar bila samarin aiki ilimi in ba ya aiki da shi ba to kamar bishiyoyi ne wanda babu yaya to gwada ma bishiyoyi a sha inuwa amma ilimi in babu aiki kaljindi bila silahin kamar soja ne wanda bai da makami soja yana da wani amfani to ilimin ma bai da amfani muddin ba a aiki da wannan ilimin ba saboda haka ko ma Hausawa suna ce amfanin ilimi aiki da shi don haka idan mutum bai aiki da ilimin da Allah ya bashi ba babu wuya ko ilimin na ne yana magana ilimin sai ka rika masa kallon jahili bai da kwarjini bai da martaba bai da komai don ba tsoron Allah a zuciyarsa don in ka ji tsoron Allah kai tawadu wa Allah sai ya ɗaukaka ka amma in baka ji tsoron Allah ba kai girman kai manta tawaza'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah man man man tawaza'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah wanda ya girman kai ai wanda ya yi ladabi Allah sai ya ɗaukaka shi wanda ya girman kai kuma Allah sai ya saukar da shi ya kaskantar da shi to saboda haka Bala'am bai yi aiki da ilimin da Allah ya baki ba to Allah ya ce da ya Allah ya ga dama wannan din maganin dama Allah ne Allah muna roƙonka kar ka batar da mu walau wal walau shi ina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard sai dai maimakon yayi aiki da iliminsa sai ya ci gaba da zama a bayan ƙasa a cikin duniya ya karkata zuwa ga son duniya ya zama ilimin yana so ya tara abin duniya ne da ilimin wata ba a hawahu kuma ya bi son zuciyarsa fi du'a'ihi ilaihim fa wada'nahu wajen addu'a wa kafirai don haka sai muka sayar da darajarsa wannan fa yana faruwa a gurare da yawa a inda zaka tara an sami rikici tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba wallahi an samu malamai da yawa sai kaga an nana zuwa suna ba su kuɗi har da lakani suna bayarwa ah ni kan dai ba shikenan ba ba na karbi rabona ba ka je ka gamu da Allah a ba a faɗin abin nan eh kwarai sun je gidan wani babban soja eh kware haka to yana faruwa a ko ina na kowace ƙasa da ka sani ana wallahi ana samun irin wannan lalacewa malamai yi kware da gaske su rika bada taimako su rika addu'o'i ga waɗanda ba musulmi ba to ka ji dai ƙarshen al'amarin ba amma gama faɗan yaya bal'am ya kasance ba walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba hawahu to bal'am fa masaluhu misalin sa daga ƙarshe yadda ya zama tunda mun ce harshen sa ya bututulo ya fito akan kirjin sa har cinyar sa misalin sa sai ya zama kamar salil kalbi kamar kare haka ya zama in tahmil alaihi in ka zaburo kansa zaka kore shi yalhaq sai yana yana haci harshen sa na waje au tatruku in ka bar shi ma baka kore shi ba al'adar su kenan ko yana inuwa yalhas yana haki karen yana fito da harshe wannan ɗabi'a kare ne to bal'am haka ya zama ko ina duk inda ya je ya zama malam kare walaysa ghayruhu min al-hayawan kazalik duk dabbobin duniya babu wata dabba wanda take da wannan yanayin sai kare to bal'am haka ya zama malam kare to duk malamin da ya rungumi duniya alhali lahirar wani za ta cutu ko kuma za a bata addini saboda shi ya samu wani abin duniya ko wani musulmi ya sha wahala don ya samu abin duniya to ya zama kan malam bal'am fasara bal'am mislal kalbi bal'am ya zama kamar kare alkalbu la yumayyizu bainal karamati wal ihana kare bai baya rarrabe tsakanin wulakanci da kuma martabawa da martabawa da wulakanci wajen kare shi duk ɗaya ne wal ihana in na'am bain al karamati wal ihana inma nazaruhu ila kasratin ya'kuluha faqat abinda kare yake kallo wani dan kare yan abinci da za a gutsura a bashi shi yake kallo kawai shi ba ruwansa da wulakanci ko mai ka masa laura fa'atal kalba waja'altahu ala firashika shehu yace da za ka ɗauki kare ka ajiye shi akan shimfiɗar da kake zama yana gefe kana gefe aw ja'altahu asfala safilina ko kuma mai da kamar da shi kasa da dukkan wani wulakantacce wa alqaita ilayhi kasratan amma sai ka jefa masa wani dan gutsuran abinci fa nazaruhu ila alkasra baya kallon komai ko matsayin inda ka bashi dan wannan lomar da ka jefa masa nan ita ce damuwarsa ko ba haka kare yake ba la yumayyizu bainal karamati wal ihana kare baya rabe tsakanin girmamawa da wulakanci wa bal'am malam bal'am din nan sai ya zama kamar salil kalbi kazalik kamar misalin kare kamar yadda kare yake la yuhibbu illa dunya babu abin da yake so a duniyarsa sai a rayuwarsa sai duniya ai duniyar ce ta ɗebe shi kamar wannan karan wa hawahu wa lam ya'rif al karama wala al ihana kare bai san martabawa ba bai san wulakanci ba to shi bal'am fasalafan hullahu tabaraka wa ta'ala ma atahu Allah sai ya zare masa abin da ya bashi na ilimi ya zamo ya dawo jahili hasken da ke zuciyarsa Allah ya zare hasken haza fa bal'am wannan shine bal'amu dan ba'ura wanda kuka ji malamai ke yawan labari akan sa malam ka ilimi ka kai malam dan ba'ura ne malamai suna faɗin wannan ai Hausawa ko ba sa faɗi komai ilimin ka ka kai malam dan ba'ura ne to malam dan ba'uran ka ji karshe ya gari son duniya ka ji yadda ya kare su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lima salafahu Allah ba'da ma afahu ma afahu an tambayi annabi ya rasulullahi to wannan mutum ga irin ni'ima da aka bashi ga girman sa har yakan daga ido ya kalle lahul mahfuz amma Allah ya kwace masa wannan matsayin ko me yasa Allah ya kwace masa aka tambayi annabi kala annabi yace ma shakara Allah faqat ai bai wa Allah godiya bane akan ilimin da ya bashi da ya gode wa Allah Allah kara masa sai domin kaidun ni'imati ashkur duk wata ni'ima da Allah ya baka to da baibayin wannan ni'iman shine godiya in Allah ya maka ni'ima baka godiya kaɗan kaɗan sai ta nemi ni'imar sai ka rasa ta tas sulluɗe ta tafi. Inna ma tuslabu ni'am abin da yakan sa a kwace ni'imomi mimman la yu'addi shukraha akan kwace ni'ima ne a wajen wanda baya ba godiya akan wannan ni'imar saboda haka in Allah ya maka ni'ima ka gode in Allah ya baka ilimi godiyan ni'iman shine ka bi Allah ka ji tsoron Allah da ilimin ka yi aikin Allah da ilimin ka yi gaskiya da ilimin ka yi adalci da ilimin wannan fa shine godiya to idan ba ka yi wannan ba to ka butulce wa wannan ilimin Allah yana iya kwace wannan ilimin in dukiya Allah ya baka to godiyar dukiyar ka cire haƙƙin Allah kuma ka yi taimako a ciki wannan taimakon alama cewa kana godewa Allah wa wannan ni'ima da ya baka ba kawai kana zaune kana ce alhamdulillah yanzu dai a garin nan ba wanda ya ji ni amma baka baiwa kowa ko kowa to baka gode ba yawa kana izini ne amma godiyar ka cire haƙƙin Allah kuma ka taimaki bayin Allah gurgurdan hali saboda haka watta ba ahwawu bal'am abin da yasa ya zama haka ya bi son zuciyarsa ne haza tahziru min ittiba'il hawa wannan ba da tsoro ne Allah yake game da bin son zuciya me ya jawo bal'am wannan ittaba hawahu ya fi son zuciyarsa fa kullu man kana tabi'an li hawahu duk mutumin da ɗabi'arsa bin son zuciyarsa ne ba gaskiya yake nema ba wa tuhaddithu nafsuhu anna zalika la yadurru yana bin son zuciya amma ransa na gaya masa cewa ai wannan ba wani abu zuciyar tana gaya maka cewa ba komai fal yanzur ila kitabillahi li anbiya'ihi to ka duba yadda Allah ya yi magana da annabawansa yana kwaban su ga barin son zuciya annabawa ba me yace qala li daud Allah ya gaya wa annabi dawo cewa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah Allah ya gaya wa annabi dawo cewa ya kai dawo mun sanya ka ka zamo khalifan mu a bayan ƙasa khalifatan fil ard kuma kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya to kaga wannan shine gode wa wannan ni'imar ilimi din wala sai Allah ya ce masa wala tattabi'il hawa kar ka bi son zuciya balle son zuciya fa yudillaka an sabilillah balle son zuciya zai batar da kai ka bar hanyar Allah aw adal anbiya Allah ya yi kurare wa annabawa annahu inittaba'ul hawa cewa in suka bi son zuciya ballu za su bata annabawa ma Allah ya gaya musu in kuka bi son zuciya za ku bata dallu famin babu aula gairuhu to tunda annabawa aka gaya musu haka to balle waɗansu kenan saboda haka jama'a a kiyaye bin son zuciya al insanu ya'rifu qadra ni'matillahi tabaraka wa ta'ala dan adam ya san girman darajar ni'imar da Allah ya masa wa yu'addi shukraha kuma yana bada godiyar ni'ima to hanya biyu ne ka sani Allah ya maka ni'ima to hanya biyu ne ake godiya in ji shehu ibrahim godiya hanya ta farko ana gode wa Allah bil lisan godiyan harshe shin shi din ma ana bukata in ka juya ka dan ka tuna ka ce alhamdulillah alhamdulillah kuma har zuciyarka ba ma wai ko kokari kake jama'a su ji ba a lokacin da kake yi kai da Allah kuma kana gode wa Allah kana jin daɗi Allah ya rufa maka asiri ya yi maka ni'ima alhamdulillah alhamdulillah wannan ita ce godiya ta farko al-shukru shukru habil lisan wa bil amal kuma ka gode wa Allah da aiki din me ya aikin kamar da na faɗa na ce in kuɗi aka baka ka cire haƙƙin Allah kuma ka taimaki bayan Allah ka yi aiki da kuɗin kenan kuma in lafiya Allah ya baka ita ma ni'ima ce to in za a yi wani aiki in jihadi ya tashi ka ba da kanka in kuma wani aikin taimako a unguwar ku ya tashi ai kai abin da kake da shi kenan nan ma ka ba da kanka kaga ka gode wa Allah bil amal da aiki kenan in ilimi Allah ya baka to gode wa Allah da ilimin shine kai aiki da ilimin sannan kuma inda hali ka zauna ka ba da ilimin kaga bil amal gode wa ni'imar ilimi da me da aiki kenan kuma wa shukru bil bil bil, bil hal godiya wa Allah da yanayi da halin mutum idan Allah ya baka ni'ima ta ilimi ta ta dukiya misali to kar a ganka buzu buzu Allah yana son ya maka ni'ima ya gani a jikinka amma Allah ya baka ni'ima kai kankamo annakiya hular kamar ka kwato a bakin kare kuma da ni'ima mai kuɗi kuma to kana gaya wa duniya cewa kai fa har yanzu Allah bai baka ba ka zamo mai sa sutura gurgudun hali ba na almubazzaranci na nuna raini da kuma nuna kafin mutane ba a'a ka sanya sutura in Allah ya baka ilimi to a ga yanayi godiyar Allah da hali a wajen ilimi shine yanayin sulukinka yanayin ɗabi'unka wajen mu'amalarka a ga ya canza irin yadda kowa yake bukata to kai mai ilimi ka gode wa Allah bil hal saboda haka gode wa Allah bil lisani wa bil amali wa bil hali gode wa Allah da harshe gode wa Allah da aiki gode wa Allah kuma da hali yanayi wannan su ne nau'o'i da ake bi wajen gode wa Allah to sai Allah yake zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina wannan misali irin yadda Bal'am ya zama ya zama kaman kare to haka ne misalin waɗanda suka karyata ayoyinmu kaga ba bai tsaya a wancan lokaci kadai ba har yanzu mai karyata ayoyin Allah me ya karyata ayoyin Allah ka san hukuncin Allah ga yadda Allah yake so a yi sai ka da gangan sai ka bauɗe balle in kai mai hukunci ne aka kawo hukunci ga hukuncin yadda yake saboda son abun duniya sai ka kauce sai ka bada gaskiya wa mara gaskiya ka ɗauki ƙarya kuma ka baiwa mai gaskiya to saboda haka mutum zai zama kamar kare kamar bal'amu kenan zalika masalul qawmin lazina kazzabu bi ayatin ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا misalin waɗanda su kare ta ayoyinmu kenan sai aka gaya wa annabi aka yi masa magana aka ce ya rasulullah faqsusil qasasa ka ci gaba da kissan ta labarai daban-daban wa mutanenka ga kowa yahudawan zamaninka la'allahum yatafakkaru ko watakila za su yi tunani don tunda a taurarsu ta wuce suka fara kame-kame to ba su sake jin wata magana ta gaskiya daga Allah ba yadda take irin yadda alkur'ani yake faɗa ba yahude ba don hasada ba da ba da wata wata kawai sai karɓi musulunci saboda komai wanda ya gudana a addininsa an zo filla-filla ana karantawa mai rage ka karɓa kawai ka sami haske guda biyu ga hasken bin annabi Musa ga nabin annabi Isa ga nabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasusil qasasa la'allahum yatafakkaru ka kissan kissoshi wa yahudawa ko wata kila za za su yi tunani yatadabbaruna fiha wa yu'minun ko za su yi lura a cikin kissoshin don su yi imani na'am
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون
Allah subhanahu sai yace wa ta'ala sa'a masalan alqaumul ladzina kazzabu bi ayatina jama'ar da suka ƙaryata ayoyin mu sa'a masalan wato misalin su tayi muni indai misalin su haka yake wa anfusuhum kanu yazlimun istigalun bi damir shi ake kiransa in aka kawo maf'ulun bihi aka ambata aka kawo shi maf'ulun bihi da wasalinsa akan ce istigalun bi damir don haka wa anfusahum ma'ana kanu yaslimuna anfusahum sai aka ce wa anfusahum aka fara kawo maf'ulun bi amma a bisa al'ada abinda aka aka fi sai aka an kawo fi'ili a kawo fa'ili tukun a kawo maf'ulun bi to amma a larabci akan yi haka akan kira shi istilalun bil damir wa anfusahum kanu yaslimun waɗannan sun zamo ba sa zaluntan kowa suna zaluntan kawunan su ne na'am to sadaka Allahu lazim alhamdulillah ba ta akwai tambaya na'am wani yake tambaya game da mata marasa lafiya wanda ba sa iya yin azumi to in za a yi magana rashin lafiya ba wai iyaye mata kadai za a yi magana ba duk dai sai a ce nau'in kowane mai marar lafiya to abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa wa alal ladzina yusiqunahu fidyatu ta'ami miskin ga wanda baya iya yin azumin sai da wahala ko sannan kuma a can baya an yi magana marar lafiya wanda da marar lafiya da matafi cewa su lissafa su biya a waɗansu kwanaki daban to lafiya rashin lafiya iri-iri ne akwai rashin lafiya wanda ake sa ran warkewa kuma an sha gani yana warkewa amma akwai rashin lafiya wanda warkewansa yana da wahala hatta alfa din nan suna warkewa ko ba sa warkewa to kar in mutum kawai daga zaran yana alfa cewa ai ina da ciwo ba zan iya ba alfa ne to fa a yau din nan azumin fa zai ma yi wahala amma iya illa iyaka in akwai ciwon da aka san an yi an yi warkewansa ya gagara to wannan shine za a nemi fidiyatu ta'ami miskin sai mutum ya bada fansa amma in ana jin zai warke to a zauna a jira tukunna sai in likitoci ya nuna wuyan warkewan ciwon sun nuna to shikenan sai a bada fidiya gwargwadon kwanakin azumin da aka sha in ma na wata guda ne duk gaba daya sai a biya amma kada a yi sauri da yawa da mata masu ciki da mata masu shayarwa yawanci malamai sukan ba su fatawa daga wannan ya faru kawai sai a yi ta ciyarwa mata da yawa masu ciyarwa sun karu da yawa saboda saukin fatawan da malamai suke yawan bayarwa alhali wanda kawai ba sa yin azumin kwata-kwata da tsoho tukuf-tukuf yaushe zai warke babu to shi kam shi kenan sai a yi ta ciyarwa kawai akwai waɗanda ma sun sauke masa ciyarwa amma a maliki a ciyar ɗin shi ya bi da kuma mai ciwo muzumin ciwo wanda ya lizinci mutum baya warkewa shi kan kaga su ne mutum biyu kawai waɗanda aka ce su ciyarwa za su yi ta yi amma duk mai ciwon da ake jin zai warke sai ya jira ya gani in ya tabbata ba lokacin warkewa to shi kenan kuma almar'u faqihu nafsihi mutum shi da kansa ya ji tsoron Allah shi ya san kare ya shagwaba waɗansu da yawa sukan fake da shagwaba da sauransu wallahu ta'ala ala na'am to me tambayar wai itikafi ana iya yi kamar karamin masallaci kamar wannan masallaci ba wai nan karami ka wajen girma ba a'a wanda ba masallacin juma'a ba ana iya yin itikafi a wajen to malamai sun tabbatar cewa itikafi in dai kwanakin da mutum zai zai juma'a zai rice shi yana cikin itikafi to ba ya da dama ya itikafi sai a masallacin juma'a dan sallar juma'a wajibi ne itikafi kuma sunna ne gargarin neman sunna a jefar da wajibi saboda haka ala kulli halin an so ne a yi a masallatan juma'a saboda magance wannan shakkun ko juma'a za ta riski mutum shi ya sa ma da yawa duk inda kaga ake a garuruwan musulmi a masallatan juma'a ake wallahu ta'ala alam na'am na'am to ai akwai kuskure an ce kar mutum ya fita eh kwarai da gaske an ce kar mutum ya bar inda yake a wannan dai an samu gurin shakatawa eh kwarai da gaske akwai kafar kwarai da gaske saboda haka dai a je masallatan juma'a duk waɗanda suke a masallatan da ba juma'a ba ya kamata su sa nemi masallatan juma'a su yi itikafin su na'am na'am eh ana yi ana yi kware amma dole sai da azumi eh kware a hada da azumi a ba wai watan azumi ba in ma waje da ramadan din ma to mutun ya hada da azumi dole ba zai yi na dare kadai ba sai da wuni don a samu a hada da azumi eh na'am ah shi ma sai a kashe shi mana wanda ya kashe kafiri in ba yaki ne ake ba a'a shi ma ai ba za a bar shi ba rai ne ai in aka ce za a yi ta wannan to ai ba za a zauna lafiya ba in ya kama jihadi ne ake to wannan kuma hukuncin sa daban na'am to alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله